من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahiran mu yau talata ashirin da uku ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan zawiya a wannan gari namu na kafanci yau kuma harkar mu ta farko harka ce ta ahwalin shaksiya muna nan kuma a shafi na farko kenan a wannan ana na farko inda za mu tashi kan mene ne ma za mu tashi ne al-ismul awwal ko al-ismul awwal kashi na farko daga cikin wannan yarinyan da ko yanzu wannan mutumin ya gani yana so to kashi na farko ko dai yarinyan nan ta zamanto na farko an yi jawo bala qadibu ala talabi shine yarinyar nan talaminta ga saurayin nan da yake neman aurenta. Fafi tilkal hala, malam yake daga lokacin da yarinyar nan ta yadda, ta yadda malam sani yana neman aurenta yau, ya harimu ala gairihi min rijali, to ya haramta wani ya kara neman ta. ya harimu ala gairihi min rijali kitbatu maqrubatihi ya haramta wani ya ƙara neman aurenta daga lokacin da kaga yarinya kake ƴan mata ina son shi kuma ba da wasa ba da aure nake son ki kace to naji malam sari ina son ka ni ma ba da wasa ba haka to daga ran ta haramta wani ya ƙara garin ta tare ta hanya ka ji kashi na farko malam malam Buhari bai gane wannan ka gane wannan ha me yasa linayin nabi sallallahu alaihi wa sallama domin hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ala dalika akan wannan a menene hifazan lil ulfa domin kiyaye dangantaka da ake da shi da zaran wani yari kana neman yarinyar shi ba za ku kara shiri ba an gane wannan wa man amina al-fasadi da kuma hana barna da zai iya yaduwa a cikin al'umma wa asman da taqaturi da kuma hana yanke zumunta da za a yi wa sawawun daidai ne karatun yake kanal awwal kufan wanda ya fara neman ta class ɗinta ne au gairi kufan ko ba class ɗinta bane yanzu kawai sai a ganin kawai na fara neman yarinya mai martaba a kashe wara ta tunda kai ba jinin sarauta bane ta shiga ba mu wuri ni malam buhari kakana na uku ga yi sarauta aka ce a ba ruwanka an gane wannan sai ruwan ya dake ni malam idan ruwan ya dake ni na sha wuya ko na gajewa kai wurin nan ba wurin wasan yara ba ne na tsallake to a wannan lokacin za ka ce ya gaya maka ba wurin mu mu shiga yanzu sai a shiga a rikicin mutane ko dai ta zamanto ta biyu an turajal maktuba khatibuha sai rejected don wannan saurayin da ya nemi aurenta wala tujibu ala ala qalbihi ba za ta ansa masa akan neman auren ba bayan ya gama cewa to ni ne ai malam Muhammadu Sani wanda dangote yake bani to kula din kayan sa gaba ɗaya na garin kawancan sai ce to an ya maka nan wani supply din gare a nan nan ba kuɗin supply din gare ba ne saboda ka ban aminta ba ba na yin ka to kaga yanzu an samu rejection ko an samu rejection aka ce to tana rejection din shi fa yajuzu li ghairihi min ar-rijali kidbatuha to ya halatta a wannan lokacin wani ya nemi aurenta illa ta ce ba ta yin sa an ga nabi ko ya annaha inda idin malam yace domin ita a wannan lokacin khaliyatun babu igiyar kowa ko babu dauru babu neman auren kowa a kanta walatin maqduba ita kuma ba abin yi wa ne yake kiranta mai koma ne to da ka ba mai koma kowa a kanta na uku arkitu misali kashi na uku an yi zara min al-maktubati ar-rida bil khatibi walakinnaha lam ta'dan fil aqd to mafi yawancin yan Najeriya wannan yake farawa cikin wannan suka dauka suke hukunci da shi shine ka zo a matsayin ka na malam Muhammad Sani to flyer na dan gote a garin Kamanta ka ce kana ci zai ma sunan ta Fadi wani. Ka gani ko? Fadi wani ce. Ka gani ko? Shi kenan. Ya zo ya neme ta da ainihin wani Muhammadu Sani Soblaya na Dangote a garin Kabanta. Dukkanin wani kaya Dangote sai ya je kan hannuna. Ka ce to na ji. Amma bata yadda a ɗaura masa aure ba. Ta dai yadda kana cikin manemanta. kai kana cikin manema ba wai a daura mata aure da a kana cikin manema malam buhari ma yana da damar shi ma ya zai fata kolin sa malam buhari ma yake cikin ganni nan dirgit ni yake ba supply na ta gaba ne ne sai alba wannan wata ne ba kusa ba ke duk wani kwamfuta da kika gani a garin nan ko wata waya sai ta je ta ofishi to na ji ba ne kai ma kana cikin wani ma ne ana cikin wannan kawai sai su ji shi ma ya fito shi ma su ji zai zo shi ma kaga kuna wurga cewa hadda kare ma wurin cin danko ne eh o hadda kaza ne wurin cin danko ne in ji gaje kwarai hadda shi an gani ko wadalika ya an ta karrara sadaqiha shine ta karrara da sadaqinta aw bi sharti ma turidu min ash-shurudi ko ko ta sanya muku wani sharadi ta ce to da kai to bulaya na dangote da kai to bulaya na brigade da kai tubi duk wanda ya je ya haddato min izo hamsin daga nan zuwa ƙarshen wata shi ne rijina. Ha, kamar yadda? Bẹ́ẹ̀ni, a zuri, wera ga a zuri ne ganin zuwa. ga shi abin da malam yake ai aw bi shar'i ma turidu min ash-shururi ko ta sanya muku wani sharadi cewa duk wanda ya cika wannan sharadin a cikin wannan maneman nawa guda uku to shine zan yadda sai muka kawo abin da hankalin mu a nan wurin zai iya dauka duk wanda ya fito izu arba'in ko izu hamsin daga nan zuwa karshen wata to da shi za a yi aure ka gani ko kaga linafsiha a karan kanta shin na bisa sanar sharadin ba wai babanta ba da ga sofulaya na dan gwate malam Muhammad Sani ga sofulaya na Bilkis ga kuma sufi sarkin tarbi duk wanda ya cika wannan sharadin nawa to shine abin aure na fa bi jawazi khidmatul khatib Sani malam yace to a cikin wannan halin halaccin manemi na biyu kaulani akwai zancen malamai guda na ɗaya alƙawarin awwal na farko annahu ta'rimu khidmatuha an haramta neman aurenta da yardaha bil qadib al awwal domin yardan da ta yi ga saurayin farko tunda idan ta fara yarda da shi amma ba ce ta yarda a daura auren ba to sai malamai suka ce akwai zantuka guda biyu tunda har ta yarda da wancan yadda daura aure ne ba ta yi ba to baya halatta a ba wani dama kuma malam yace alƙawarin sani zance na biyu an tarimu a zance na biyu annahu la tarimu khidmatuha ita bata haramta ba akan neman ta li adami tasriha bil idni fil aqli domin rashin fitowa karara da ke ta yadda a daura mata aure da wani a kana da cikin manema kuma idan ka kalla mafi yawanci a Najeriya haka yake faruwa wannan zai zo wannan ma yanzu tunda ita wata ce wannan da ya zo na farko shi kenan a ɗaura mata aure da shi wannan ma na biyu zai zo za a ce zai barci a daura aure ba yana dai cikin manema in na uku ma ya zo za ta iya ba shi dama sai dai in uban yana da hankali zai ce a kar a neman da kofar gida kasuwa fitar da guda ne cikin wayannan guda uku sauran sai a ba su hakuri mafi yawanci haka yake faruwa a ƙasar hausa ko kuma inda hankalin ya fi karkata to nan za a yi magana to wai a cikin wayannan tumarin guda uku wa wane ne kika biya da shi ko wa kika gani ya kamata ya zama miji to flyer na dangote malam muhammad sani ko ko to flyer na bill gates wannan shi ne malam buhari ko ko su bi ka san allah Allah ma ka gani ko Allah ma ya san ka gani ko to sai a tsaya sai a duba a gani kin su ba za ta zaba to haka ce a wannan lokacin zai yi wuya ta iya cewa sofulaya na dangote ko sofulaya na bulge ko sufi zai yi ya ta iya faɗa to shi baban yarinyar aka ce lokacin da yake kiran sunayensu sai ya rika ɗan lura da ita idan aka ce sofulaya na dangote sai aka ta ɗaure fuska sai baban sai ya ce to ko kuma daidai to fulaya na brigade sai aka ta danyi haka sai aka ce ko dai su bi to ba wanda gana ka ce gane su bi take so wanda ya san Allah ba wanda ya san kuɗi ba na ji shi ba abu shi ko haka aka ce to shikenan a wannan lokacin da aka ta dan murmusa da aka kira sufi to sai a gane sufi take so sharbin nan dai da kuke renawa ya buge ku ga sani ku ya bu baba ya gane da kala rawi na baban kala rawi da wani dogo dan tata ka gani ko tarihi ya maimaita kanshi to aka ce sai a kiyaye to shine ma da yake magana nan alkismin rabiu kashi na hudu an yi azana waliyu hamil gai an ta kuna ko an ya kuna min ha izin aurida shi ne babanta ya ma wani izini ba tare da neman yardanta ba kawai baban kawai sai ya fiska sai ya ce fatima na zaba miki su bi ce ba baba ga sau na dan gwasi baba ga na bilgit shirmi da cewa ba ai dilla baban ya ya riga ya zama mata gidan jarbi to can za ta je da gidan jarbi za ta yi ba babban limami ta zai da yi babban limami to aka ce daga wannan lokacin da baban ya ce wane na yi mata to baya halatta wani ya zo neman ta kuma shi ne na gudu yanzu fa in kana hadal wali to sai malam yake to akwai fa da bai bai fa in kana hadal wali mimman yazawwiju bi ghairi idin idan ya zaman to waliyin gaidiyan din nata an gani ko ya zaman to yana daga cikin wanda zai iya aurar da yarinya ba tare da neman izinin ta ba su wane ne wannan ya ka ce kal abu kaman babanta mahaifi wanda ya tsugunna ya haife ta to shari'a ta ba shi dama ya aurar da yarinyarsa kai tsaye ba tare da yarinya mai izinin ta ba za kuma da yake wata tukun take so ya ce ban yadda ba sun gaya miki liman nake so na yi ba ga ga ga supply na bilgit idan shi da gina cikin wani zuri kawai ba wuri ka karya kawai arziki na kiran ki yana wani kiran kirji da ya zuri in Allah ne mu mu gare mu karanta Qur'ani mu san Allah domin zubin nan kin za ka ce to shi ke nan to kal'ab wanda aka ba shi sharadi kai tsaye ya iya aurar da yarinya akwai na farko al'abu baba idan baba ya rasu to aljaddu kaka shine zai hau kujeran baba yanzu kakan da kawai zai kalle da kawai zai ce to na hada ki da dan uwana lado babu wani lado sai lado na kauyen na isa mana kauyen na yadda da ba wuta ba ba ce kwarai kuwa aka ce da kuma shi kenan an gama kaga na kenan waljad ma'al zikri wannan ba ka ce budurwa ne zai yama wannan budurwa ita ce za a yama wannan amma a wancan lokacin yan matan kaga shi yasa shari'a musulunci daɗi gare ta saboda it's flexibility tana da flexibility a wancan lokacin yan matan ba irin wannan ganda gandan bane masu waye yara ne suna shekara sha uku sha hudu an aurar da su ba su ma san menene ciwon kansu ba wannan lokacin amma yanzu ka bar yarinya ta kai shekara ashirin da biyar ta gama jami'a har ta yi sabis wata ma tana da masters kawai zai zo ka ce wai ka ba ta ladu eh ko ka ba ta turi alhaji ya rama yau alhaji ya rama ko zai zo ka ce wai ka ba ta wani turi shari'a ta ce a ai dalilin da yasa aka ce ita bazawara ita ne take da ba haka aka makaranta ba ba ita bazawara ita ne take da izinin kanta ba ko za ta ce to baba wane nake so aka ce dalili saboda shi macho tana da wayewa ta san me auren so yaran mu ne yanzu 25 years 30 years ba san me aure ba yan mata kuma ai sun san me aure to za ka ce yanzu abin ba ba kamar da bane da kawai wani kakanka yana can ƙauye kawai ya ce ya bata wani ladu aka ce a tun da har aka bar yarinya ne ta wuce shekara talatin ashirin da biyar ba za ka ce mata ka mata miji a lokacin sai dai ya zama shawara kuma ce to da soflaya na dangote da soflaya na bilgit da sufi to ina ganin ki aurawa ne zai fi miki ta ce Allah ko baba ce kwarai kuwa kin ga dai na farko in kika aure su bi to sallan abuwa ba ba ce ka magana ba sai ta ce a don za a lan baba kuma kin ga yaran ki duk ta zo ma da ta Qur'ani ta baba muje da zan aura zai iya kawo ma mai karantar da zuwa da har shi ta baba kin dai biyun nan baba ka ce an zaban daya ko ne so fulaya na dangote ko to la ya na bushe shi kuma ban sai kara tsayawa sai duba kaga ta cire wancan wanda shi yake ta karkata a kai a matsayin babu shawara tana ce in ta kai shekara ashirin da biyar talatin din nan karkace za ka mata auren dole sai dai ka ba ta shawara domin yanzu hukuncin kaman ba zawara za a mata saboda ba ana nufin cewa ta zubar da budurcin da bane a'a ana hukunci a matsayin tawaye ta san menene aure to akan haka za a masa hukunci amma yarinya yarinya suke shekara sha uku yarinya suke shekara yarinya suke shekara sha uku sha uku da yawan ba san menene aure ba suna dai gani a tv ne kawai sai kuma suna gani a ce an ma wancan aure shi ke nan amma in shekara ashirin da biyar duk abin da kake tunani kan aure da ta san shi so za ka a wannan lokacin za ka je ka ce ka ce a kai dole wani ha sai dai ka zamanto shawara maimakon kuma ma ka ce dole sai ka mata kaza din a zo a bore ta gudu ta bar gidan ta kara shiga wani yanayi za ka sha to shine ma yake magana nan to za a tsaya a duba a gani malam yace idza kana ko bigar idin kal ab kaman baba wal jadda kaka ma albikri tare da budurwa kenan har kako harramat kitbatu ha li idin al wali to babu wani wanda ya kamata ya zo neman auren ta kuma tunda waliyinta babanta ko kakan ya riga ya ba wani izini wa in kana mimman la yuzawwiju illa bil izni idan ko ya zamanto ba wacce za a iya aurarwa bane ko ba zai iya aurar da ita ba sai dai bil izini sai da izininta lam tarum khidmatuha aka ce to neman auren da bai haramta ba misali kamar yadda muke misalin da kaka ko a kaka ne muke magana muke misali da shi kamar misalin kaka sai ya zamanto yanzu ba kakan bane an kuldin ta ne an kuldin baban ko an kuldin dan uwan baban kanin baba ko wan baba shine an kuldin da yake kawuntin kenan sai ya zamanto kawun ne to aka ce kawu bai da izinin auren da yarinya sai da yaddanta to idan irin wannan kawun sai ya ce kawai su bi je kam baban mu fa har ya mutu shi yake da adalci a masallaci sai ya ce wai ba za a mai da ƙwarya gidansu ba to aka ce idan ya idan yarinyar da ran daga ga yada sai a tsaya a duba a gani menene shi matsayin shi sai a aka gano ai baya iya aurarwa sai da izininta to sai a ce to na biyu zai iya nema sai a ce na biyu ya je nema cikin su biyu na wanta daidaita da shi shi ke idan Allah ya tausa sun zuciyanta ta aure su biyu shi ke idan Allah kuma ya bata ta tsabi ya kara dangote shi ke nan an gane wannan shi ne malam ya ce wala ya kunu nan ne kuwa illa ko lam tuhram khidmatuha bi idni alwali hatta takunu hiya al-ibna har sai dai ita yarinya ne za ta fada ce to kawo ni dai ni na fi son ne sufin gaskiya ga sannan Allah kuma ga iya rike mata wancan fa da bulala aka ce yana duka kuma yana gorantawa mutane cewa dan kuɗi na aka bada saboda haka ni dai ina ganin abin da sufi ko ba komai na san Allah na biyar kuma na ƙarshe dama guda biyar ne muka ce na biyar an tukuɗa shi ne a nemi aurenta walakin la ya kunu min ha iznun wala riba shi ne bata ba da izini ba kuma bata yadda ba wala ya kunu min raddi kuma ita bata ce a ba na son ka ba wala ka rayu ya ce ita kuma ta ce kai ni ne ba ba na son su nan ni ne kai da ne zan samu wani ba su ba duk babu wannan kawai da duka duk wanda ya zo allura ne a cikin ruwa ne rabu ka ɗauka to haka ce fa da juzu khidmatu to a wannan lokacin yan halatta kowa zai iya nema tun da dai ba ta riga ta tsaye da tsayayye ba to amma daga lokacin da ta tsaye da tsayayye shikenan ya haramta kada wani ya kara an gane wannan to idan ka tsaya kallon wayannan guda biyar din zaka iya summarizing din su da cewa na ɗaya idan har ta riga ta karkata kan wani to baya halatta wani ya zo neman ta na biyu idan waliyinta ya bata wani kaman baba ko kaka to baya halatta wani ya zo ya nema an gane wannan na uku shine ta bar abin abu ne ita bata ce a'a ba bata kuma ce eh ba to aka ce a wannan matsayin malamai sun hau gida biyu malamai na farko suka ce tun da har ta riga ta yadda ta ce ma wannan ya zo kawai ba ta yadda a ɗaura aure da shi ba ne suka ce baya halatta wani ya ƙara neman ta malamai na biyu suka ce a tun da ba ta riga ta an masa maganan aure ba ta yadda ya fito cikin manema to shi kenan ya halatta wani zai iya zuwa sai kuma wannan na ƙarshe din nan aka ce idan ta tsaya tsakiya ba ta can ba ta can allura ne a cikin ruwa to aka ce wannan lokacin kofa a buɗe yake an ga wani an gani to mu je gaba duka me yasa ga hujja kaka tunanin kawai an faɗa wannan abun haka kawai ga hujja lima rawahu al-imam Ahmad fi musnadihi wa ghayrihi min hadith Fatima bint Qais domin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin littafin sa da aka kira sa da suna Musnad cikin hadisin na na Fatima bint Qais al-Makhzumiyya wanda ake kanta suna Fatima binti Makhzumiyya ita anna zawjaha Aba Umar Aba Abu mijinta ne suna Aba Amru bin Hafs tallakaha ya sake ta talakan ba'inan saki na uku saki uku sakin da babu komai shi ake cewa talaqul ba'in an gane wannan talaqul ba'in shine sakin da babu komai فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي لإتا idan halalti idan kika gama idda ka gani ko idan halalti idan kika gama idda fa azini ka gani ko fa azini ki mini iski sanar da ni mini da ya fike ta yi da ka ce idan ta gama idda ka gani ko ki gera mu sanar da ni annabi haka manzo Allah ya ce mata shikenan فلما حلت يا ايه تكما اجنتا جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تتدور من زن الله صلى الله عليه وسلم فقالت لك يا رسول الله يا من زن الله قال كتبني معاوية تتي إنا قم ونن إجن نوا kawai sai manema guda uku suka fito ne mana akwai na ɗaya ana kiran shi da suna mu'awiya akwai na biyu ana kiran da suna abu jaham to su biyu ne kenan su biyu ne na uku manzon Allah ne ke karawa bari ka ga abin da ya faru kaga na ɗaya ya zo sunan shi mu'awiya na biyu ya zo sunan shi abu jaham ko فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Muawiya kin ga wannan mutumin da ya zo na farko mai suna Muawiya yake neman aurenki fasaluki manzo Allah ya ce ai saluki ne menene ma'anar saluk ka karanta ga maza ga an fada aka ce la mala lahu babu kudi tare da shi talaka ne sufi ne tarbi ya sani ko ni na rubuta littafin? Tsakani da Allah ni na rubuta. Idan za a bambara wancan ko ya karanta littafin shi zai gani. Aka ce fasalu. A yi talaka ne. Me ya ma'anar salu kan nan aka ce la mala lahu. Ba shi da kuɗi. Amma Abu Jaham. Amma kin ga Abu Jaham? Fala ya dau asahu ala atiki. Baya cire sanda daga wuyansa. Sai malamai suka ce to menene ma'anar wannan baya cire sanda daga wuyansa? wasu malamai suka ce mayar duka ne da kin yi sai da shafe ta wasu malamai suka ce a ba abin da ake nufi ba ke nan ma'ana ba ya cire sanda a wuyansa shi ne shi mayan tafiya ne yau ba shi nan gobe ba shi can jibi ba shi can gata ba shi can to shi ne a ƙarshe manzon Allah yake kara mata mutum kwara ɗaya sai zama su uku to a ruwayin ne a cikin wannan hadisin za mu zo makaranta a gaba sai malamai suka ce da baya halatta wani ya nema wani ya ƙara nema matukar ba ta riga ta tsaye da miji ba da a nan wurin manzon Allah sai hana ta da ce ya za a yi sai manzon Allah ya ce bisa misali sai manzon Allah ya ce yaya za a yi ki an samu Muawiya sannan ki an samu kuma Abuja ko ba ka zai zama ba to sai manzon Allah ya shiru sai aka ce to akwai ma yiwuwan za a iya karawa idan duka wayannan guda biyu da ta fitar babu wanda ya dace da irin da irinta kamar supplier na dangote bai dace da ita ba supplier na brigade bai dace da ita ba ai sun fiye dacewa da ke kin kuma haddaciya qur'ani yanzu aka yi gidan wani ko sai disco za ki ta sha hana ki da su kasan wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya ta daban akhrajaha abdurrazzaq fi musannafi fi musnafi a wanda imam abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin littafin sa kara laha manzon Allah cewa da ita yayi amma abuja kin ga abuja fa khafu alayki menene fasfasati ina jin tsoron miki fasfasati aka ce menene fasfasati aka ce asawu sandansa wa ma muawiya amma kin ga muawiya faratulun akhlaq ai mutum ne wanda yake akhlaq aka ce menene ma'anar akhlaq karanta gaba gani min almal ai man la mala lahu shine wanda bai da kudi su bi kenan sun makala annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu manzon Allah zai kara mata hukum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita an ki yi usamatu bin zaidi ki auri usama dan zaidi ya bi dacewa da ki qalat sai ta ce ka kalla ba wa ki magana yanzu ita ka san mata manya ne kalar ta ce fakari su sai na ga usaman nan lemun ba sai na ki amma sai na tuna manzan Allah ne kallon wanda suka san darajar manzan Allah ta ce sai miki usaman nan kamar misalin nan da muke yi ashe ga supplier na dangote ga supplier na wani supplier na bill gates ga sufi sai ce ai wannan kin gan shi dangote ba shi Amerika ba shi Ingila ba shi kaza ba shi kaza ba shi kaza shi kuma wannan supply na brigade idan zai bar Najeriya cin inda suke zuwa ma ko kiran sallah ba yi can ma ga su bi nan ungon mangwara ma zai kai je ki dai ta ce kan sai ta ji wani amma ba ta tuna manzan Allah ne wani magana ya kare ka karanta ya gani ke sun matsa sun nabi sallallahu alaihi wasallam kawai daga nan kawai sai ne manzon Allah biyayya na shabanu musamman fa na kadu ka kalla ba kalmar sai amfani da shi ba fanakaha ni ba ba wai sai usama ya aure ni ba ta ce fanakaha to sai na aure shi ka gane ka irin kaman ta mai irin albarman nan ka gani ko fanakaha to sai na aure shi ba wai ya aure ta ba faruzik kalla wani faɗa faruziktu min khairan sai Allah ya azurta mu da mafi alheri waktabat kuma mutane suka yi ta kishin ina ma da irin su ne Allah ya ba yaron da aka haifa wanda yake shi ne zaidu wanda har sunan shi sai Allah ya faɗa Qur'ani yaron da aka haifa da karkashin wannan auren da kake gari ana an gizin na abin nan har sunan shi da Allah ya faɗa a Qur'ani falamma qada zaidun min hawa daran zawwatna ka kage na Allah bai sanya albarka ko to mu kiyaye mu bi duniya a hankali a hankali mu je gaba to ma kaga na za mu tashi waje waje wa dilala za mu tashi a waje wa dilala kaga mun zo daidai gaba mai kyau ba mu yau ma yayi shiru ne ma bai ce mana a tsaya ba annaba alhamdulillah allahumma anfa'na bihi amin na ganin mun mai mai mai samurai da abin da na baya kun sako guda hudu guda biyar din nan ko shi ke nan haka sai mu kiyaye din Allah ya ce mana darasi na gaba menene fikiu na ko fikiu muna babu sawi ko yawwa باب موتنا ما حكم من في سوره قبلنا كوي ناني مالك يسا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم مالك يتي ما حكم من في سجود القبل menene hukuncin mutum menene hukuncin mutumin da ya manta da sujjada kabli hatta sallama har sai bayan da ya sallama sanan ya tuna ai a baya ma ana bin sujjada kabli malam yace jawab amsa wa man nasiya sujudar kabli wanda ya manta da sujjada ta kabli hatta sallama har sai bayan da ya sallama sajada in kana kariban ya sujjada in yana kusa wa in tsara in ko lokacin ya dan tsawaita an samu wasu mintuna ko awanni au kara da minal masjidi ko ko ya fita daga cikin masallacin bakarar sujudu sallah ta baci wa tabdulu salatu ma'ahu kuma sallah tana ɓaci tare da shi in kana ala talabi sunani in ya zama to kan barin sunnoni ne kwara uku au aksara ko fiye da guda uku min zalika na daga cikin wayannan hukunce hukuncen sallah wa illa in ba kai sunnoni guda uku ba fala ta fud sujjadan sallan ba ta ɓaci ba sai ya mai da ita sujjada ba haji a matsayin hukuncin ba haji wanda zaka iya yi ko da bayan shekara ne malam yace su'al tambaya ma hukumar da sai sujudal ba'adi menene hukuncin mutumin da ya manta da sujjada ba'adi jawab amsa wa man da sai sujudal ba'adi wanda ya manta da sujjada ba'adi sajadahu yayi wannan sujjadan walau ba'da amin ko da ku bayan shekara ne kamar yanzu kawai sai ka tuna ai bara iwar haka ai ko kai wani sallah kamar ana bin ka ba'adi ba sai sallar nan da ne kamar raka a biyar ne ko shida ne ma ba ne ta mamakin wai ina hankali na ji kuma haka nan kace to sauran da ya kamar mu Allah kawai zuwa zuwa na fila haka ce a ai sai kai su jira ba kawai sai ka faɗi yanzu sai ka su jira ba ne shi kenan ya wadatar kuma yanzu wannan tunan da kai sai Allah ya riskar da su da wancan gyara na baya shi ke rahama ta Allah malam ya ce su'al tambaya ma hukumu man na kasa faridatan menene hukuncin mutumin da ya tauye farilla ma'ana ya cire farilla da ya aikin farilla ba kamar ruku'u ko sujjada duk bai ba ko ya manta ma bai sallama ba ko ya manta bai kafaran harama ba aka ce jawab amsa ma ina da wani ce kai ko tab ne ce aka zama ka kaga wani ko ya zo wurin sallah bai kafaran haraman bai fara karatun qur'ani sauri ba wurin zuwa nan kuma ma wani ya fara me ya yawan hukuncin mutumin da ya sallah ya yi sallama ba saboda limami ya sallama ko shi ya tashi tabi jiya ne ma ke tambayan ko ka gani akwai irin wayannan abubuwan za ka ta gani cikin mutane shi a wurin sallan liman ya riga ya sallama shi ba sai ya sallama ba sai to ba sallah to shi ne ma ne yake magana nan wanda ya manta wa man daga fariyatan wanda ya manta da farilla fala yujzihi sujudu anha babu wata sujjada da zai yi wanda za ta iya gyara wannan farillan da ya tauye su'al tambaya ma hukuman na kasan fada'il menene hukuncin mutumin da ya tauye mustahabai jawab amsa wa man na kasan fada'ila wanda ya manta da mustahabai fala sujuda alaihi babu sujada a gare shi mutum ne ya manta bai ce rabbana wa lakal hamdu ba to me hukuncin shi haka sai babu sujada kaman kuma alkunutu mutumin da ya manta bai alkunutu ba a sallah masu ba a mazawa ta malikiya sai ya manta bai ba aka ce a babu sujada a gare shi malam ya ce li ayi shay'in yakunu sujudul qabli ga waɗanne abubuwa ne sujada qabli take wajaba akan mutane malam yace wala yakunu sujudul qabli sujada qabli ba ta kama mutum illa da tarki sunnataini sai dai idan ya bar sunnoni guda biyu fa aksara ko abin da yafi sunnoni kwara biyu wa amma sunnatul wahida kaga sunna kwara daya in ka manta da ita ka fara gingadi wala sujudul ha an gane wannan to mu je gaba wala sujudul ha ba sai ya sujada ba illa sirra sai dai inda mutum ya ɓoye karatu wurin da ake bayyanawa nan ana bayyana karatu ne sai ya ɓoye wal jahara nan wurin ana bayyana karatu ana ɓoyewa ne shi kuma sai bayyana to haka ce a wannan wurin sai ya yi sujada an gani sallan azhar ana ɓoye karatu shi kuma sai bayyana haka ce zai yi ba sallan isha'i rakoyin biyun farko ana bayyanawa ne shi kuma sai ya ɓoye saboda yana jin kunya kada yi karatu a gaban sirikin shi sirikin ya ce bai iya karatu ba sai ko ya koyi a ya zo ya shigo masallaci ya yi kabbara ko da ya ga shi ma sirikin nashi ya shigo sai ya ga sirikin ya zauna ya fara ya fara yan zarbi sai karba karba ne karai ne karatu ba sirikin ne ya gane cewa ba kaula ne ni ta so yanke jama'a ko ba ya koyi a gare to akwai matsala an gane wannan za mu zo mai karatun a gaba idan ka koyi karatu wurin da ake bayyanawa da gangan sallah ya bashi za mu zo ran duk wannan abin da aka faɗa na rakan wannan idan mutum ya yi shi da gangan sallah shi ta bashi malam ya ce wa amma sunnatu kamar yana ma hukuman asarra sujjari menene hukuncin mutumin da asarra ya ɓoye karatu cikin bayyanawa wurin da ake bayyanawa mun yi wannan ko wa man asarra fil jari wanda ya ɓoye karatu wurin da ake bayyanawa sajada da kamar salami zai sujjira gabanin sallama ma hukuman jahara fisiri menene hukuncin mutumin da ya bayyana karatu wurin da ake ɓoyewa wa man jahara fisiri wanda ya bayyana karatu a sallolin da ake ɓoyewa sajada ba da salami zai su jira bayan sallama mu ci gaba ko mu tsaya nan to mun tsaya nan za mu tashi ma hukumu man takallama sahiyar menene hukuncin mutumin da ya yi magana a cikin sallah da mantuwa Allah mara warma a da gangan ma nan yanzu ko kaga sallah ya baci da gangan dai sallah ya baci amma inda mantuwa ne to za mu ci menene hukuncin Allah ya kan gobe ka san wasu na yin haka bisa kuskure sai ka zo wucewa sai jira ya ki ya ta tana yana sallah ne to aka ce wannan kaga mantuwa ne to menene hukuncin shi aka ce karatunmu na gobe za mu ci insha Allah ko Allah ya kai mu sai mene sai azkar to mu ji azkar wasu ma sun karba azkar din ma sun ki su biya wanda kuma ya zargu da shi muke yi su fi ba da shake ba da na sosa ba a na mu ba da kai muke yi ba mu dai mun faɗa mun ce wasu ma sun karɓa sun yi su daido da kuɗin kuma ba a ce wani ba aka ce wanda ya tsarku da shi ake yi sai aka yi shi sai muka kana da so ka aka ce ka sauke nan ka ba kai bane sai kuma ka ce ka yi za mu tashi kariya na nawa sha tara alhitin ta fi ashara kariya ta goma sha tara ma ya kula fi sujuri addu'an da ake yi idan an yi sujjada an sa goshi a kasa malam yace addu'an shine subhana rabbiyal a'la a ruwayan da ka sani wa bihamdi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi to wannan ruwayan shi ne dauka kenan subhana rabbiyal a'la na akwai ruwayoyi kala kala ne akwai ɗaya ruwayan subuhun qudusur rabbul malaikatu wa ruhu ko duka akwai mai ismul muslim duk ya kawo su to zaka ce kai duk wanda ka zaba ka ga ya bi maka sauki sai kai ko ya kace subhana subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko kace subhana rabbiyal a'la ko kace subuhun qudusur rabbul malaikatu wa ruhu duka ya inganta so nawa ake so kai a cikin sujada aka ce so to kaga da yawa daga cikin abubuwan da muke akwai gyara ke sai ga wani da ya sa goshi a kasa kafin kai guda da ya dago wani ma kuma liman ne to wannan akwai gyara hadisin al-ishrun kariya ta ashirin ma yaqulu fil julus baina sajadataini addu'an da ake yi tsakanin zama guda biyun nan tsakanin sujira guda biyun nan ba idan na sa goshi na a farko na dago zan tsaya ba to wannan tsaya wanda ne kafin ƙara komawa akwai addu'a da ake yi menene addu'an malam yake zaka rika cewa رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي haka muke koya ma yara da wakan nan saboda ka san yara ne abin da ka koya musu da wakan za su rike shi har abada rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli wannan maza ne ne a magana a a haka za ni ai da mun kai karatun nan ne an ce biyu kamar yadda muke yin yara to za mu maimaita saboda kowa ya kiyaye rabbi gifirli rabbi gifirli maka rabbi gifirli rabbi gifirli ina kallon wasu bazar rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli to in mutum ya je gida sai ya ci gaba da yi wannan ita ce kaga wannan kuma addu'a ce kake cewa Allah gafarta mu Allah gafarta mu shine ma'ananta ba mun ce kayi bane dan wai baka iya ba a'a tun da dama tsarin karatun an ce a fara yadda ake ma yara kawai mu ci gaba abinda muka karanta tun muna muna yara muka manta duk yanzu mu tuna shi to shine magana to za mu ci gaba ina mai mutu ya zo alhisin alhadi wal ishirun kariya ta ashirin da ɗaya a tasawuf shine tahiyya at-tahiyyatu lillahi kaga wannan tayyan da ya kawo ba ruwayan da mu muka saba da ita bane an gani ko mu ruwayan Abdullahi bin Umar muka saba to amma ba daga ta wata ya kuma kar ka je wani wuri ka ci atahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine siga na tayya wani kala daban wanda kai muka san shi mu mun saba da sigan tayya na sayyidina Umar ko ko Abdullahi bin Umar at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka azwa kashi to wannan wata ruwaya ne kar ka je wani wuri ka ji an yi wannan abin ya maka wani iri ko maka san wannan din amma wane za ka rika yi a sallah wancan da ka saba duk kai wannan ma an ka haɗa ce kayi wannan ma ba ne an gane wannan tun da ma kai yamma sunna ne shi ma ko yawa to mu je gaba mu je gaba ko mu tsaya nan suri to za mu tsaya nan sai mu tashi kan salatin annabi ya sosai dai Allahumma amfana bihi in akwai mai tambaya daya biyu in babu za mu tashi wa alaikum salam to bismillah Allah ta mun sani na kamar da ka ka misali mutum ya zo ga sallah ga wanda shi zai ga shi cikin ya misali ya ce ya yamma ya dan ya koyi malam ya hukuncin sallar da zan yi da wani misali sai ne karatun ni nake yin gaya misali da wanda yake yin shi zai to ai kuskure ne an aka ce aljaharu shine kai maganan da na kusa da kai zai ji shine bayyana kisa a kasar hausa ake cewa sirri kaga yanzu wannan ne to aka ce kuma sirri ne wannan amma bayyana ba ce ai kaza kaza kaza kaza kaga nan kowa ya ji to shi ko da baka kada murya an can sun ji ba na ba ce kai kai kai ka ji ba a za ka yi ne inda mutane za su ji ba mamaki ma wannan ayan da kake karantawa kana ƙara tunatar da mutane wasu karatukan da suka yi ne da suka manta
sai tambaya ta wuri to tambayar da biyu shin zama tsakanin su ne da ake bayani a kai different version shin har ya cewa rabbi ga kirmi wa rahmi wa dinu duk za ka iya mun akwai ruwayoyi da yawa ai ai wannan littafin fa yara aka yi man ba manya ba mun ce misali daban da ake ma yara ne tunda za mu fara karatun daga fresh sai su ai da ku za su da- da na manya ne ai sun musulun za mu kawo wanda aka kawo wa'annan ruwayoyin da yawa to amma tunda na yara ne littafin sai muka fara da shi ba mu tafiya a hankali a hankali muna gama wannan akwai na biyu ai in ban yi kuskure ba duba mu akwai number two number one ne na ko na nawa a can kan dai bangon za a ga an sa jizul awwal ne ko sani sani ne wani jizul awwal ka gani akwai na biyun wannan to tunda yara ne haka za mu yi tafiya muna gama na ɗaya na biyu sai mu shiga isilin muslim gaba ɗaya kaga wannan isilin hafsin ne saboda yara ƙanana aka yi ma Eh, amma duka duk wanda kai ya halatta eh insha Allah wani wane ne to bismillah malama mu zai shin yana sallah shi kadai bayan ya kana bi sai ya ce na koya ya yi raka a biyu sai ni a biyu sai ya wuce yanzu wannan hasin da zai iya tuna to akwai asin ne a sallah akwai a akwai babu to yayi kari ki duk abin da babu a cikin sallah in ka kara shi ka su jira na ayi
nan ba abin da shi zai fi ba ne kari ne wannan ayi raka a biyu da ba ai raka abi ne yanzu yayi sai ya ce as sai ya tuna sai ya tuna ai saura biyu to kaga as din nan da yake yayi kari tunda babu as auren ya sa shi to mun zo kan malam Muhammad to tume tambayin sauri ga malam da ya riga ka dagawa ita ce ne tambaya ta mace ne eh yin mutum yi mana shi kenan ya halatta an fi son da ya zaman to mara ne eh ya zaman to odd number ku cewa ko menene shi ne odd number ku eh daya uku biyar bakwai tara haka irin wayannan su ake so ya zama wuce haka ake so malam wa alaikum salam shi kenan wannan ba laifi inda ya yaɗe ne haka akwai karatun da aka ce ba laifi amma nan karatun farko farko an ce ka yi laifi amma in ka je gaba za a ce a aya ɗaya biyu uku ba ba laifi To amma nan farko dai ana nuna wa mutum a kawai kar ma ka yadda ma wace dan ya baka wannan dama ka zo za ka yi sallah dan me za ka rika tunanin duniya har ka manta ka zo ka fara wannan to amma ka dan yi gaba sai a nuna maka addinin fa sauki gare shi in an dan samu haka sai kuma sai a ce an yafe in dai da yi da yawa ba wa alaikum salam ya ce a bari na ce ba karatu ya ce Aha.
mahaifin baya rayu kakan ma namiji baya rayu sai dai babban wansu shine a matsayin uba yanzu ko ba su da babban wan sai to na bari akan misali a ba ka bari ba sai a kiyasta misali idan ba mahaifin ba kuma kakan namiji sai dai kakan ma ba ma akwai ɗan kurkuku kaka mace ba ta aurarwa kaka mace ba ta aurarwa ai da as- ba kaka mace hagon ma ba an kullum bayan na a wannan lokacin wannan babban wan nasu in suna da wa namiji haƙƙin shi shi yanzu wannan babban wan shine zai ɗauki magana sai shi to na kai ma an kullum ka gane da abin yake shi kuma saboda girmama dangin uban sai ya in an gawo maganan auren sai ya ce to na kai mu ankul ko kuma za a zo maganan auren gurin shi sai ya ce to bayan kun zo me ya kawo ku a maganan auren me sunanta ma Fatima maganan auren Fatima ne ce to shi ke shi ke to wane ne manemin nata sai a ce a Muhammad Salim ce Muhammad Salim a ce eh Muhammad Salim to shi kenan na yi murna da farin ciki to amma mu na gidan muna da tsari sosai ni ni ne babban wansu da gaske ne matsalan auren ta yana wuya na ne to amma a tsarin gidanmu za mu mika abun ne zuwa ga dangin ubanmu saboda haka zan tura ku wurin ankul dinmu duk abin da ya ce duk muna mara ba balasna ma ba ma fatan ya sashe mu gwiwa da insha Allah za ku je layin Bauchi gida na uku barayin hagu shine barayin gidan za ku ga gidan da kofa da gate sai ku shiga sai ku sallama shi malam arna ya fito a kowa ka gani ko shi kenan sai ka sallame su sai su su je su samu wannan uncle din kaga amma dai still kai babban wan kai aka fara zuwa shi kenan matsala ya kare in babban wan ya zartar da komai yayi amma ana son da ya girmama juna da wannan zumuncin kar ai watsi da shi ya zamanto ana nan ana nan kuma wasu za a zama ai ko da wanne zai aurar da yarinyar shi sai ya ce a je gidan kanin shi ban san don ana yanan garin sai ya ce a je gidan kanin in kanin zai aurar da yarinya sai shi ma ya yi fitila zai je gidan wani sai ga ana irin karen nan zumunci ya ci gaba da tafiya haka haka haka haka shi almajirin ku
to kamar yadda aka kawo duka
suka yi auren yawwa wani kuma saboda ina gajiya masha Allah anan saboda ni ba su ba da auren ba yana daga cikin abubuwan da ya kamata ku lura sai suka ci ba da aura saboda shi bai rasu a bai mutu ba kan me
sai suka je can A'a, tsaya ka ji ai sai ka faɗa saboda daga nan ne za mu iya faɗa ya dace ya tantan ko bai dace ba saboda su sun san ainihin
to ka gani suna da tarihi yawwa sai shi da ita to ka je bari da suka daura auren su sai zaman malaman musulunci ya ce ba aure zaman zina suke yi ayyuma waliye malaman mutane ko suna son su junansu shari'a na gaba da soyayyarsu saboda haka wannan soyayyar tasu ta zama ta banza ta wofi ta zama ta banza ta wofi saboda haka wannan aure da aka daura bai dauru ba a matsayin zinari an gane wannan ko Allah dai ya fi mana akwai kurakurai da yawa yana za ka so ka ga yaran sun zama tun ma iyayen kuma annoba da masifa da damuwa kamar yadda Alhaji ya faɗa an gane wannan Ha, to ai ya riga an bata aure ya tun farko ne an bata ai an gane wannan ai abu ya bashi kawai abin da malaman musulunci suka ce shine da a ce lokacin nan da aka zo maganan auren sai ya zamanto iyayen kan kin gaskiya ne su sun ki su bashi saboda a shi kuɗi ne kawai bai da shi matsalan su kiyarda a bayar sai aka ce in aka bi aka bi aka bi abin ya ya ki yiwuwa kuma an tabbatar za a iya samun matsala sai a ɗauki ishu ɗin auren sai a kai ma jagora a gari kamar limamin gari kamar yanzu a nan garin sai aka gidan liman sai a ce ma liman ga halin da ake ciki kaza kaza kaza ne saboda bai da kuɗi ne kawai suke zo su wa- wafin da ya ci auki idan ba limamin gari ba sai a kai ma sarkin gari ba hakimai ake kai ma ba sarkin gari ake kai ma duk da a tsari ba za ka iya zuwa gid- garin gurin sarki ba sai ka bi ta hakiminka shi hakiminka ne zai yi rezin abin da ke ƙoƙarin faɗa na wurin ba hakimin ba ne zai ɗaura wurin shi yanzu hakimi za a gaya masa ga wane da wance suna son juna amma iyayen sun ki yadda saboda bai da kuɗi to ba a bukatar ba a ba a da bukatar auren ya lalace to tun da ba da bukatan abin ya lalace shi ne aka kawo mu mai martaba aka kawo mu mai martaba a matsayin shi na uban al'umma ya kirawo wannan uban ya ji menene dalilin ana wannan sufi yarinyar nan ka gani ko kenan sai mai martaba kawai a matsayin shi na uba ga kowa wanda ke kasansa sai ya sa a kirawo shi idan ya zo sai ya ce me yasa wannan sufi din da yake neman yarinyan ka Fatima ka ce ba za ka bashi ba Ba shi da kuma kira zamu mu da Allah.
me yasa sufi ba a bashi ba sai ya ce to ai kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne ni da abin da nake gani shine bai ma iya rike kanshi kuma ma hazabi ma karatu yake yi yanzu saboda haka kuma yana ganin aka bashi yanzu zai zamanto damuwa ne sai sarki sai ya tsaya ya kalla hujjan da wannan baban ya kawo hujja ne in sarki ya gamsu hujja ne to zai lallasa wa'annan ma'auratan ce kai su ji ka haƙuri ke yarinya ki haƙuri ku bi umarni iyaye amma idan sarki ya tabbatar cewa hujjan ta banza ce ba wani hujja gamsashiya a addinance da al'adance sai sarki ya ce to shikenan ni ne uba a garin nan saboda haka wannan yarinyar naka na karɓi aurenta ni kuma zan ba da aurenta ga wannan sufin dai da ake cewa ba yi da shi ba. Ke kira san shi? Ka san ba zai bata cewa eh sarki na san shi. Ke sarki zai ke kina san shi? Sai ni haka. Sai ba da wannan zazzare masa ido. Sarki na magana. Sai fa ku gane ku gane na gane. Tana san shi. saboda haka a kirawo liman za a daura aure ne bikin tarewa kuma duk lokacin da suka samu rana sai su sawa da kansu zai su tare kai kuma uba in na ƙara jin wata magana ta tada hankali za ka bar kasa ta gaba haka ake yi da kawai sai yi iska shi kenan kawai sai aika ma liman ya zo kawai sai ya addu'a ba shi shi kenan an gama an daura aure ye sai magana a gwata kuma sai a zuwa bara suna ko da ke ba sai a gwata bai yanzu to alhamdulillah ina ganin kuma abin da zamu dauka kenan kawai lokaci ya riga ya ja daidai lokacin da muka fara dama da kwata muka fara kuma da kwata muka tsaya yanzu muna addu'a muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafanta muna tawassuli da manzon Allah Allah ya ƙara zauna mana da shi lafiya dukkanin abin da zai faru ya taso ya tada hankalin al'umma dare ko rana Allah ya ɗauke mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiyoyin mu dukiyoyin mu da mutuncin mu Allah ya ƙara tsare mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda makiya suke shirya mana a ɓoye ko a zahiri Allah ya rusa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyoyin samun Allah ya ƙara buɗa mana in ya buɗa mana ya ƙara sanya mana albarka dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyan mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah subhanahu wataala ya kare mu da lafiya masu sadaka Allah subhanahu wataala ya ida ni Allah ya biya bukata Allah ya shirya mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da damuwansa Allah ya ɗauke masa kowa da biyan bukatan da yake nema wurin Allah Allah ya biya mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatikal wasi'at ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitabi was sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa qina Allahumma lana wa liwalidina wa mashayikhina wa la yamat al-muslimin al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bayna wa bainahum bil khairat rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين idan ne shi mun gama da shi yaki a kai a kasin nan kamar ba gaskiya ne ba a ce yau a karatu yau